حسنة قويمة كذا عقائلوه مسليمة ولا يخالفون في التربية هدي الذي أرسل للترقية التزموا أدابه وقد قفوا أثاره والانحراف قد نفوا معلمين ومربين الفرق بالأمر والنهي لسانهم نطق ولا تزال فرقة تجاهد باليد والسنان من يعاند كذاك بالحجة والبيان منصورة على مدى الأزمان حتى تجيء الساعة الموعودة وهي على دعوتها المحموده ولا يضرها المخالف ولا خاذلها فاعجب لقوم فضلا قدوة من سار منار الحائر قدوة من سار منار الحائر منار نعم قدوة من سار منار الحائر وحجة الله العزيز القاهر ومعرفة ومعرفة مقامهم فلا تزعم عصمتهم بين الملا نزعم
نزعم عصمتهم بين الملا
بل نزعم نزعم عصمتهم بين الملا
نزعم عصمتهم بين الملا بل كلهم يؤخذ منهم ويرد إلا النبي حيث وهي استند قد حكموا الشرع تواصوا بالهدى نهوا عن الغلو جالب الردى كذا عن الجفاء واندفاع تهور عجز أو انقضاء ويسألون الله جل وعلا عافية من كل شر وبلاء لا يتعرضون للبلاء فإن بهم نزل بالقضاء استسلموا واسترجعوا فظفروا برحمة المولى ونعم الظفر وجانبوا كل المعاصي واللغب يخالطون الناس في الخير فقد قوم سرائرهم نقية لا يعرفون الغش والتقية قوم يدارون بلا مداهنه يعطون من حرمهم معاونة وأخذوا العفو وعرفا أمروا وأعرضوا عن جاهل قد يبطروا بصبر والحلم بصبر والحلم بالصبر والصبر بالصبر والحلم وبالتوكل والحب والخشية لله العلي وقلة الضحك وقلة الفرح بهذه الدنيا وفي دار تراح وفيكما
بهذه الدنيا فهي دار تراح وبالصلاة في الجماعة وفي إقامة الطاعة والبر الوفي وكف ألسنتهم وحفظ ما ظهر أو بطن حفظا محكما وكف ألسنتهم وحفظ ما ظهر أو بطن حفظا محكما ودعوة الناس إلى الله العلي بالعلم والحكمة والرفق الجلي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wannan safiya ta litinin a biyar ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da ashirin da shida ko da bakwai ashirin da bakwai ga watan bakwai miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin mai albarka kamar yadda aka saba mai suna alfiyatu tauhid wallafar babban malami al'allama al-muhaddis al-usuli al-adib al-sheikh محمد ابن علي ابن آدم الإثيوبي حفظه الله للتابن دا ذاك إيكيران سدا الدرة المضية في توحيد رب البرية وأن ندرسي شيني نشدا أساتين دا يقباتا من شغتكين الفصل الثالث فصلنا أكو wanda ba mu kare wannan fasalin ba wanda yake magana akan bayanu ahli sunnati wal jama'a wa khasa'isihim wa khasa'isuhum a fasali da yake magana akan suwaye ahli sunna wal jama'a sannan menene ɗabi'unsu menene ababen da suka keɓanta da su akan sauran ragowar mutanen da su ba akan sunna suke ba to a wancan darasi mun ji yadda malaye muna ta'arifin sunna karan kanta da dawabit nata haka yayi muna magana akan aljama'a lafzul jama'a sannan yayi muna bayani akan abin da ya shafi sharuɗa kusan guda bakwai sai sun tabbata za ka iya yin hukunci a kan mutum cewa wani yana kan sunna idan har ya rasa wa'annan sharuɗa guda bakwai wanda ya kawo su tun daga baitin wa kullum man billahi rabban rabi ya ka za ka bil islami dinan aliya wa bi muhammadin nabiyan ursila multaziman bi dinihi mufaddila محكما شريعة الإسلام وقد بري من كل ذي أسقام من كل برعي فإنه غدا من أهل سنة على نهج الهدى wannan sharuɗa ne guda bakwai da mala ya dunkule duk wanda ya cika su to shine mala ya ce ya zamo cikin jimillar ahlus sunna wal jama'a to haka yace kuma wannan itilaki ba takaitacce bane akan wani ko wasu mutane hukunci ne wanda ya shafi al'umma gaba daya duk mutumin da ka tsora masa wa'annan dawabit din wa'annan qawa'id awsaf kaga ya cika su to kai tsaye za ka yi hukunci akan cewa yana kan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta kowane fuska a babin aqida abin na aqidarsa ta kubuta a babin ibada ma haka a babin akhlaq ma haka wadda haka wannan ta'arifi ne shamil idan an ce wani ahlus sunna ne gaba ɗaya fi din to shine zaka ɗora shi akan wannan ma'auni to banda haka kuma sai ci gaba da bayani akan awsaf su yake nufi da khasa'is ababen da su ahlus sunna suka keɓanta da su wanda daga ƙarshe yake bayani akan cewa su ahlus sunna wal jama'a suna soyayya saboda Allah suna kiyayya suna soyayya kan sunnar manzon Allah kuma suna adawa akan ita sunna din duk mutumin da yake fada da sunnar manzon Allah to suna adawa da shi duk mutumin da yake kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan suna min aga suna son shi to wannan shine abinda yake daga cikin sifofinsu hakanan yake cewa siyaruhum hasanatun qawima abin da ya shafi kuma tarihinsu wanda shine baiti na 95 kenan tarihinsu ahlus sunna wal jamaa hasanatun tarihi ne mai kyau ƙawima kuma wanda yake waɗanda suke madaidaita ba su da matsala ba su da mugun tarihi na wasu sifofi waɗanda za su iya ruguza tarbiyya ko su ruguza kima ko mutunci duhalin sunna shi yasa in ka ɗauko tarihin sahabbai littattafai da aka rubuta kamar siyaru a alamin nubala na shamsuddin zahabi kana karanta tarihin sahabbai abin zai baka mamaki haka littafi al-isaba na ibn hajar al-asqalani to duka wannan zaka ga tarihin su zaka ga tarihi ne mai kyau sabanin sauran yan bid'a yanzu duk wani dan bid'a da ya gabata a da ko a yanzu in zaka dauko tarihin sa in zaka dauko sirar sa to zaka ga abin ba kyau za ka same shi da yaudara a addini da yaudara tsakaninsa da mutane da halaye na gari da taɓargaza da ayyukan sabon Allah ya ce ka za a ƙa'iduhun hakanan ka za a ƙa'iduhun hakanan aƙidunsu aƙidunsu ma salima mala ya ce lafiyayyu ne ba su da matsala ba su da wata aƙida wadda ta ci karo da koyarwa alkur'ani ko sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk mutumin da kaga tarihinsa ba kyau ko aƙidarsa ba kyau to wannan kasan ya kauce ma manhaji na ahlus sunna wal jama'a su ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka in ka dawo bangaren tarbiyya mal yace wala yukhalifuna ba su sabawa ba su sabawa fi tarbiyati fi tarbiyati a bangaren tarbiyya hadayan lazi ursil shirya wannan da aka aiko da manzanci shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wata tarbiyya da za su dora kawunan su akai ko su dora mabiyan su akai to ba za su saba ma shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka aiko shi da annabta ba shi ne ya ce littarkiya wanda an aiko shi ne domin hawan halaye na gari ko kuma rikon halaye na gari a matsayin matakalai da za mutum zai tattaka ya samu daraja a nan duniya ko lafiyar shi yake kira a tarkiya shi ne abin da za ka hau daga arroƙo ya ne abin nan kai arroƙiya ya ce a roƙiya to ana nufin hawan abu abinda za ka hau sai ya sadar da kai zuwa wani abu a sama to annabi sallallahu alaihi sallama an turo shi ne da annabta domin ya kakkaɓe duk wasu sifofi duk wasu halaye marasa kyau sannan ya taka halaye na gari kuma ya karantar da al'ummarsa haka duk wani musulmi wanda zai taso to shi ma ya bi wannan turba ɗin ya bi wannan hanya ɗin domin ya samu ya ga cewa ya kai ga matsayi babba ko na duniya ko aljanna shi yasa duk wani mutum da zaka ji an ce mutumin kirki ne ko babba ne to zaka ga halaye na gari ya hau da ranar da mutum ya saki halaye na kwarai to zaka ga ba shi da sauran kuma wata falala ba shi da wani sauran mutunci a idanun jama'a bale a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda haka ahlus sunna wal jama'a ba sa saba ma manzon Allah wajen tarbiyya eh nan yana ishara akan kusa akwai at-tarbiyya as-sufiyya at-tarbiyatu as-sufiyya akwai wasu ka'idodi da sufaye suka shimfida na tarbiyya suka kawo wasu al-hadaratul khams irin su malakutu su nasutu su jabarutu su hahutu to duk wannan kamar matsayin azuzuwa ne wai ga mutumin da yake son ya san Allah ko kuma ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ko wani aji aji akwai azkar da addu'o'i da salatoci da za a baka za ka ɗauki dogon lokaci in ka gama da wannan aji sai ka je ga wani in ka gama da wannan sai ka je ga wani in ka gama da wannan sai ka je ga wani to daga ƙarshe dai haka samu ka yi wasuli ka sadu da Allah subhanahu wa ta'ala kai ba ka waye gari ka zamo Allah to ahli sunna ba ruwansu da irin wannan tarbiyya don tarbiyya ce wadda ta saba ma shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa Allah da kansa yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun to haka wannan sifa ce ta ahlus sunna wal jamaa ko yaushe sukan zama masu ba da tarbiyya shine rabbaniyin suna baiwa al'umma tarbiyya Allah ya ce da abinda kun ka kasance kuna karantar da mutane shine tu'allimu lil kitab shine alqur'ani kenan duk tarbiyyar da zaka bai wani to ta zamo an ɗebo ta ne daga alqur'ani da sunnar manzo Allah wa bima kuntum tadarusun ana Allah bai kawo abinda ake dirasa ba suka ce sirri anan saboda sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam can ambaci alkitab da ake koyarwa da aka zo wajen mudarasa sai ba ambaci abin da suke karanta ba sannan kuma ɓoye shi zai sa ya zan duk wani abu da za su fahimta ta fuskar ijtihadi a cikin shi alkitabu din to zai taimaka musu akan abin da ya shafi sha'anin tarbiyya yadda za su baiwa al'umma tarbiyya to shine dai abin da yake faɗa a nan wala yukhalifuna fi tarbiyati hadiyan lazi ursila litarqiyati ya ci gaba da cewa iltazamu adabahu kuma ahlus sunna wal jama'a cikin sifofin su zaka ga sun kankane maladubban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu koda ba wajibi bane indai an ce shi manzon Allah ya rayu a kansa to zaka ga suna kokarin su lizinta wa kansu su dawwama su dage akan rikon waɗannan abubuwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kasa akwai wanda zai ce shi dai abu inda an ce ba wajibi na ba shikenan to ai ba dole bane eh ko da annabi ya to ai ba wajibi bane eh to ahli sunna ba haka suke ba duk abin da yazo daga annabi sallallahu su za su lizinta wa kansu saboda kwaɗayin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don duk wata shari'a ba za ta kai ta manzon Allah ba yace wa qad qafau asarahu kuma haka suke bibiyan sawun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gurabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sau da kafa kamar mutum ya shiga gaba gare ka sai kana bin sa ta baya in ya tsora kafa sai ya yi gaba kai ma sai ka tsoko taka ka tsora inda ya Allah haka kana bibiyar baya gare shi kana bibiyar baya gare shi kana bibiyar sawunsu to haka ahalus sunna wal jama'a suke game da gurabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na aqida ne na ibada ne na dabi'u na kware ne na kyakkyawar mu'amala ce haka suke sannan ya ce walin hirafa ƙad na fau ma'ana ƙad na fau su ahalis suna sukan kore alin hirafa duk abin da yake karkacewa ne ga godamin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba za su yadda da shi ba in dai abu ya kauce mashirin manzon Allah to suna kokari su kore shi su kore shi cikin addini su kore shi a cikin ilimi don kar a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama kishiya muallimina wa murabbina alfiraq bil amri wan nahyi lisanuhum natat haka kuma cikin sifofin ahlus sunna mala yace muallimina kuma suna karantarwa bai yiwa kana malami kai karatu ka ce baka karantar da kowa kuma ka ce kana kan sunna domin manzo Allah ya karantar da duniya kuma Allah ya yi umarni walakin kunu rabbani na bima kuntum tu'alli munal kitaba a gani da abin da kuke karantar da mutane na alkur'ani to dole in kana ahli sunna ya zan kana ne kana karantarwa illa karantarwa tana da dawabit ko tana da ka'idodi yawwa ka faɗi abin da ka sani kar ka faɗi abin da ka jahilta kuma ka faɗi abin da ya daidai da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'ana ka karantar da mutane shari'a da saboda haka ahli sunna suna karantarwa da akwai masu ra'ayin su ba za su bata lokaci su karantar da mutane ba shiririta ne rashin aikin yi ne ba za ka samu kuɗi ba za ka samu abinci ba to su ahli sunna ba ruwansu da wannan saboda karantar ai addini ce to za ka ce ba za ka yi sallah ba misali eh don ba a baka kuɗi to kaga ai ba daidai ba ne wa murabbina alfirak sannan suna baiwa al'umma tarbiyya eh to da haka duk malamin da kaga bai ba da tarbiyya to ba akan sunna yake ba domin ilimi to tare da tarbiyya yake tafiya shi yasa mahaifiyar al-Imam Malik take cewa da shi ta yi wajen Rabi'a don ka koyi ilimi da tarbiyya ka koyi ilimi da tarbiyya wannan shine ka'ida ana buƙatar duk mutumin da zaka yi karatu wajensa to ya zan yana da tarbiyyar da zaka ɗauka shi yasa al-imam shatibi a littafin sa al-muwafaqat yace sharuɗan ɗaukar karatu wajen mutum guda uku ne yace sharaɗi na farko an ya kuna amilan bima alima shi malami ya zaina aiki da abin da yake ya sani idan malami bai aiki da karatunsa to karka yi karatu wajensa karka yi karatu wajensa na biyu kuma shine al-iqtida'u bihi ya za akwai abin da za ka yi koyi da shi mai kyau bayan malamin da misali kai dai karatun ɗaya kake zuwa amma ba ruwanka da halayensa ba ruwanka da aƙidarsa to wannan ba wurin karatu ba ne ba wurin karatu ba ne sannan na uku ya zan shi ma ya yi karatu ba koyi ka koyar yake yi ba shi ma ya zan ya yi karatu yana da abin da zai baka to haka ahlus sunna wal jama'a suke wa murabbin al firaq al firaq ana yana nufin al umma eh bil amri wan nahyi lisanuhum lisanuhum nataq kuma koyaushe halishin su zaka ga yana furta bil amri umarni da kyakkyawa wan nahyi da hani da mummuna ma'ana suna suna suna da'awa suna kiran mutane zuwa ga abin da yake shari'a ne kuma suna wa mutane gargaɗi su nisanci abin da yake ɓata ne ahal sunna wal jama'a kenan kamar yadda alkur'ani ya yi umarni ko to yake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wannan umarni ne da Allah ya bayar wal takum minkum ummatun a samu duk da lafazin umma nan malamai ikhtalafu suwaye ake nufi da al'umma wasu ce al'ulama Allah yana magana ne da malamai ba yi kowa da kowa ba shi yasa yace minkum minkum daga cikin ku kenan ba kowa ba ba kowa zai yi da'awa ba kowa zai yi wa'azi ba to shi yasa wasu malamai suka ce lafazin al'umma ana ana nufin ana nufin malamai su ne za su yi da'awa su za su kira mutane zuwa ga da shari'a to ala kulli hal wasu kuma suka ce ahlul halli wal aqd wanda suka fi kowa kima da daraja a cikin al'umma to su Allah yake nufi ana wala tazalu firqatun wata jama'a da ke kan daidai ba za ta gushe ba tu jahidu tana jihadi biliyadi da hannu wasinan da kuma kibiya ba za su gushe ba suna jihadi ga ainihin a cikin addinin musulunci wasu ke jihadi man yu'ani wanda yake kangarewa gaskiya so da haka ahlus sunna wal jama'a ko yaushe zaka ga akwai jama'a wadda take tsaye ko su karan kansu gaba ɗai ko wani ɓangare daga cikinsu za a samu waɗanda suke jihadi biliyari da hannu ko shi ne jihadi jihadi na takobi kenan haka kuma wasu ne da kuma kibau kibiya man yu janidu ko yu anidu kai man yu anidu suna yaƙan mutumin da yake kangarewa gaskiya shine ko dai wanda yake ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala wanda tun sadda aka aiko annabi ko ne karni sai Allah ya ware wasu al'umma waɗanda za su yi jihadi saboda Allah kawar shehu dan fodiyo kun ga a wannan ƙasa ya yi jihadi sai dai tun wucewar jihadin sun kuma ba a sake samun wani jihadi na musulunci har yanzu ba to amma za a samu karka ɗauka babu kuma wannan alkawali ne da Allah subhanahu wa ta'ala ko da ku ba ku yi ba to Allah zai turo wasu su yi Allah zai turo wasu su yi saboda jihadi yana daga cikin dalilai da yasa addinin musulunci ya kawo yana daga ciki tunda annabi ya yi jihadi sahabbai sun yi manya-manya daga cikin magabata duk sun yi jihadi to wannan kama wata sifa ce tasu su ahli sunna wal jama'a da jihadi yana da shurut yana da dawabit yana da ka'idodi da malamai suka rubuta a cikin littattafansu ba lokaci ne da za mu tsaya mai magana a kansa ba kazaka bil hujjati wal bayani to jihadin nasu bai taƙaita kawai da hannu da takubba ko kibau da sauransu ba a'a haka bil hujja kuma sai an samu masu jihadi da hujja tabbatar da hujja wal bayani da kuma yi mutane bayani sau da haka karantarwa da wa'azi wani ɓangare ne na jihadi bayyanar da hujja da fito ma al'umma da hujja akan kowace irin mas'ala wani bangare ne na jihadi shi ma wannan ana kiransa al-jihad kamar yadda Allah ta'ala yake umurta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa menene ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihi a wata aya wa kullahum hi anfusihim qaulan baliga to zaka ga qaulan baligan kaga da'awa kenan ya ko ba haka bane wa kullahum fi anfusihim qaulan baliga sannan waghluz alaihim shi ma wannan suka ce jihadi ne na halish kamar munafukai su munafukai ba a saran su da takobi da hujja da dalili za a yaƙansu sai sun sallama su kuma kafirai waɗanda su dama ba sa da'awar musulunci kwata-kwata shi ne jahilin kufara su za a yi jihadi da takobi tunda su asalar dawa ba musulmai ba ne in dai kawai za a kira su zuwa ga musulunci in sun karɓa shi kenan in ba su karɓa ba sai a yaƙe su su kuma kafirai ba za a yaƙe su ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbai cewa ba zan yaƙe su ba kar a ce Muhammad annabi Muhammad yana yakan mutanensa tunda da su ake sallah da su ake azumi komai da su ake yi to idan aka yake su kaga me me sauran kafirai su kuma za su ci to kun ga ahlus sunna duk sanda suka samu dama sharuɗan jihadi suka tabbata na takobi za su yi jihadi suna halis suna za su zama masu jihadi da halish kowa abinda Allah ya hore masa sai ya amfani da shi shine abinda hadisa Abu Sa'id al-Khudri yake tabbatar a cikin sahih Muslim eh marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman kaga an raba marra aminkum munkaran bi yadihi nan jihadi na takobi ke bisa waɗanda Allah ya baiwa dama kuma sharuɗin jihadin suka tabbata waɗanda ba su samu iko ba su kuma al-lisan wa bi lisani wanda bai da iko fa da akwai abin da gashi ana yi kana gani ba ka so ne kuma bai da kyau ba ka da za ka yi ba ka da fawa maganan ma ba ta yi ba da yanzu naka jihadi sai ka ƙi abin wannan yana faruwa ko? to to shi ma wannan jihadi in ka yi shi insha Allah ta'ala ka kubuta amma shi ne mataki na ƙarshe kamar yadda manzo Allah ya faɗa صلى الله عليه وسلم منصورة على مدى الزمان كما ذات زمو أبن تيمة كاما tsawon zamani kamar yadda mun ga karanta hadisi a wancan karatu hadisi al-mughira ibn shu'ba da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa wata jama'a daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba zahirina alan nas suna masu cin nasara da ɗaukaka akan sauran ragowar mutanen duniya hatta ya ce ya amrul lahi suna na akan haka har sai al'amarin Allah ya zo wahum zahiru kuma suna masu cin nasara nasarar ba za ta yanke ba shine ma'anar hatta taji as-sa'atul maw'uda har lokacin da alkiyama wadda aka yi alkawali za ta zo shine hatta ya a ce amrullah da hadisin ya ambata wahya ba wahiya zaka ce ba saboda wazani wahya ala da'watiha almahmuda kuma tana akan wannan da'awata ta shine kira ga alkitabu was sunna almahmuda wadda take abin yabo wala yadurruha almukhalifu wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba kamar yadda ya zo a sauran riwayoyi wanda duk mun karanta la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum to shine mala yake bayani anan wanda ya saba musu to ba zai cutar da su ba saboda akan gaskiya suke akan gaskiya suke kuma Allah ya ce kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli saboda haka su kuma masu da'awa malamai suna wakiltar manzanni ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa malamai magada annabawa ne to shi yasa ba wanda zai iya cutar da su wala khaziluhum ko wanda yake kokarin wa khaziluhum wala khaziluhum ko wanda yake kokarin ya tozarta su fa'ajab kai mamaki liqaumin wannan nikira litta'azim eh kai mamaki ga wayannan mutane fudala masu falala jam'u fadil al-fudala jam'i ne na fadil wayanda suke masu falala su ne waɗanda suke akan wannan sifa da aka ambata qudwatu mansara kuma su ahli sunna abin koyi ne ga duk wani wanda ya kasance zai yi tafiya a cikin addinin Allah sun cancanta a koyi da su duk wanda laisa ahalan bil qudwa bai zama ya cancanta a koyi da shi ba kaga wannan ba a sashi layin ahli sunna wal jamaa saboda ba ya da wannan sifa ko manarul ha'i kuma su ahli sunna haske ne na wanda ya dimauci idan mutum yana tafiya al'amura suka rikice masa to ahli sunna su ne za su haskaka masa sai ga yadda zai je kamar matafi ne yana tafiya cikin daji ga duhu kuma ya ɓace ya ɗimauci ana nan kawai sai ya samu ya samu wuta saman dutse sai ta haskaka masa cewa ga hanyar da ya kamata ya bi zuwa wuri kaza da larabawa na wannan to wannan wutar da ake ɗora saman dutse ita ake kira almanar to da zaran mai tafiya ya ganta in ma ya ɗimauce zai gane cewa ga inda zai ji to wa hujjatul lahi al-aziz al-qahir kuma su ahli sunna wal jama'a hujja ce ta ubangiji hujjar Allah ce ko al-azizi wanda yake mabuwayi al-qahiri wanda yake yabuwayi komai yabuwayi kowa subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma rif'ati maƙamihim tare da ɗaukakar matsayinsu kagaye suna da matsayi duk mutanen da suka siffantu da wayannan sifofi da ya ambata wannan kaɗan daga ciki ne ai matsayinsu ba ba ƙarami ba ne tuma da ya ce tare da haka falanar umu ismatahum ba ma rai cewa ma'asumai ne ba za mu ce ahalus sunna wal jama'a ma'asumai ne ba sa kuskure ba dole isma sifa ce ta annabawa ko to ba za mu ce ahlus sunna wal jama'a ma'asumai ne ba sa kuskure ba to da haka yana daga cikin aqida ta ahli sunna wal jama'a duk wanda ba manzo ko annabi ba zaka ce ma'asumi bane zai iya kuskure zai iya daidai wannan kuma hatta sahabbai ba su ne malaman farko ba yawa to wannan hukuncin ya shafi hatta sahabbai za su iya kuskure za su iya daidai illa bambancin su da sauran ragowar mutane matsayin da Allah ya ba su kuma babu son zuciya ga al'amuransu ya ce bainal mala tsakankanin halittu ba za mu ware ahalus sunna wal jama'a mu ce ai su ba sa kuskure kina mutum komai girmansa komai iliminsa komai zamansa akan sunna wata ran za a iya samun kuskure daga gare shi za a iya samu ya ce bal ba haka ba kulluhum dukkanin ahli sunna wal jama'a yu'khazu minhum wa yurad in sun faɗi abin da yake daidai ana iya karɓa in sun faɗi abin da kuma ya saba ma koyarwa alkitabu wa sunna sai a yi mi sai a mayar musu ko kamar da limamu malik ya faɗi haka cewa kowa daga cikinmu illa raddun wa mardudun alai kowa daga cikin mu zai iya yi ma wani raddi ma'ana zai iya ganin abin da bai da kyau ya ce kaza ba daidai bane kowa na da dama haka sannan kuma za a iya shi ma ya mai raddi eh shi ma zai yi magana ko zai yi rubutu wani ya karanta ya gano kuskure ya ce to kaza da wane yayi kuskure ne ba daidai bane kowa na iya haka eh abin da yasa ya kawo wannan saboda cikin ɗariƙu na bid'a kamar sufaye kamar shi'a suna da'awar isma ga waliyansu kama al'imamai ɗin nan guda sha biyu na shi'a to dukkan su ma'asumai ne ba sa kuskure haka su ma ɓangaren sufaye akwai matsayin da waliyi zai kai baya kuskure akwai matakin da zai kai da su ahalin suna duk ba sa kan wani jiya da malami ya kai koli to za a iya samun daidai gare shi kuma za a iya samun kuskure ya ce illan nabiya banda annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kaɗai ne annabi muhammad sallallahu alaihi sallam za a ce baya kuskure kuma masu ne to me yasa haisu istanada wahayan saboda shi ma ya dogara ga wahayi ne shi yasa baya kuskure wahayin da Allah ke masa ruwan nan na bari yayi karatu ne eh abin yayi yawa ruwan yayi karfi ya ce illan nabiya banda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haisu istana da wahayin saboda ya dogara ga wahayi wahayin da ake wa annabi shi yasa baya kuskure ko da wani abu ya zo na kuskure to yanzu ne mai wahayi a ce mai ga abin da ake to kai da ba a wahayi ba kamar yadda Allah ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana da son zuciya duk abin da yake faɗa wahayi yace kadi haka mu shar'a su ahli sunna sukan sanya shari'a ta zamo alƙali gare su duk abin da za su to musulunci shine yake hukunci akan su shari'ar da Allah ya aiko annabi da ita ita take hukunci a kansu ba son zuciya ba ba ra'ayi ba ba bid'a ba ba al'ada wannan sifa ce tasu kade hakkamu ash-shar'a eh suna hukuntar da shari'a a cikin duk abin da za su yi a rayuwarsu tawasau bil huda kuma suna wa juna wasiya da ni da shari'a idan suna tare da kai kai abin da ba daidai ba to za su yi ma gyara idan suka ga abin da ya kamata kai ba kai ba za su gaya ma kaza ya kamata ka yi shi eh sannan na hawa anil guluwi ahli sunna wal jama'a sun yi hani akan wuce gona da iri duk abin da shari'a ta zo da shi to a aje shi iya yadda shari'a ta ta aje shi wanda shi algulu wuce gona da iri jalibin rada shi yake jayo halaka yana jayo halaka kaga masu bautar gumaka guluwi ne ya kai su ga haka wayanda suka ce malamansu ma'asumai ne guluwi wuce gona da iri wayanda suka ce waliyansu ma'asumai ne wuce gona da iri duk wata bata duk wata halaka abinda ke haifar da ita wuce gona da iri ga abinda shari'a ta ce kai sai ka ketare ko kuma ka yi abinda shari'a ma bata saka ba ya ce ka za a nirjafai haka ahli sunna sun yi hani akan nisanta da gaskiya duk abin da zai nesanta ka daga gaskiya to ahli sunna sun yi hani a kansa shi ne ma'ana aljafa akan ce jafar rajulu bi ma'ana ibta'ada an shay'i eh ma'ana ya nisanta akan abu kaza duk abin da zai nisanta ka ya raba ka da alqur'ani da sunnar annabi Muhammad to ahli sunna suna hani a kansa wandifa'i da kuma biyar son rai duk abin da zai sa ya haifan maka da son zuciya to ahli sunna wal jama'a sun yi hani a kansa yan ce alindifa a lugar larabci shine ka dinga biyar abin da rayuwarka ke so eh duk abin da rayuwarka ke so sai ka bi shi a layin addini ko babin tauhidi ko babin ibada ko babin mu'amala da shi ake kira al-indifa eh to ahli sunna ba sai da wannan ba eh ba sa bin son zuciya shi yasa suka yi hani akan sa tahawurin ko kuma magana babu ilimi mutum kawai ya zauna ya dinga ta surutu bai da al'aya bai da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da wasu magabata amintattu da ake koyi akan ce tahawwarar rajulu idza takallama bi shay'in bi ghairi ilmin wala rawiyati wala tafkiri duk sanda mutum ya furta abu ba ilimi ba tunani haka kawai ya zauna ya faɗi maganganu ne to wannan ana kiransa at-tahawwur to duk ahli sunna sun hana wannan duk abinda zaka faɗa hujja duk abinda zaka bi shari'a summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha eh wala tattabi'a hawa allazina la ya'lamun saboda qur'ani bai yadda abi son son zuciya ba ya dawudu inna ja'alnaka eh na'am yawa ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard sai ce fahakum bainan nas bil haqq kaga kai hukunci annabi ne fa amma sai aka ce in zai yi hukunci yayi hukunci da ni yayi hukunci da gaskiya to bale kai da ba annabi ba ajizin ko kuma gajiyawa eh mutum ya dinka zamo gajiyayye a bangaren addini bai da kuzari bai da nishadi to shi ma ahlus sunna suna hani akan wannan ba su ahlus sunna ya zama kasalalle ko ko yace ni dai sallan nan na gaji da ita azumin nan na gaji da shi karatun nan na gaji da shi to ahlus sunna suna hani akan gajiyawa a winki tsayi ko kuma yankewa daga aikin alkhairi eh ka fara aikin alheri sai ka daina sai ka bari to Allah subhanahu wataala shi kanshi baya san haka ko kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa mafi abinda Allah ya fi da so na aiki shine abinda aka dawwama a kansa komai karancin sa kuma Allah ba zai daina baka lada ba sai ka abin nan inna Allah ta'ala la yamallu hatta tamallu Allah bai gajiya da baku lada ku sai kun gaji ibadan nan da kuke sai kun gaji kan cewa ku dai kun gaji saboda haka kun bari shi kuma Allah sai ya daina baku lada wa yas'aluna Allah suna roƙon Allah jalla mabuwayi ko wanda ya girma wa ala ya ɗaukaka afiyatan min kulli sharrin wa bala suna nema Allah ya ba su lafiya daga kowane irin sharri daga kowane irin bala'i Allah suke roƙo ba sa roƙon wani Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya same su za su roƙi Allah ya ba su lafiya akan wannan abun la ya ta'arradu da lil bala kuma ba sa jefa rayukansu cikin bala'i eh shi ma ba tauhidi bane abu kaza fitina ne bala'i ne kuma sai ka jefa kanka kace ai kai ka dogara ga Allah to wannan ba sunna ba ne abinda a sunna yanka ga bala'i ka gudu shi ne mi amma ka ce ya kai ka dogara ga Allah ai duk abinda Allah bai kaddara ya same ka ba to wannan ba karantar sunna ba ce don Allah ya ce wala tulqu bi aydikum illa tahaluka wala taqtulu anfusakum to dan me da zaka je baka cikin fitina eh ya ce fa'in bihim nazala bilkaba in kuma bala'in ya sauka gare su in musiba ta sauka gare su tare da hukuncin Allah don da abin da ya faru Allah ne ya hukunta ko bai jefa kai ne cikin bala'i ba sai Allah ya jeho mai bala'i to ya za su yi shi ne ya ce istaslamu za su miƙa wuya ga Allah ba za su ce wane ba ne ba za su ce wane ya ja mana kaza ya kawo mana talauci ya yi mana duk abin da ya same su da hukuncin Allah to suna miƙa waya ga Allah wastarja'u za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh allazina idza asabatuhum musibatun kenan qalu inna lillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un eh duk sanda musiba ta same su to za su ce mu dama ga Allah muke kuma gare shi za mu koma to haka hali sunna ke yi kenan wanda musiba za ta same shi ya ƙi miƙa wuya ya ce ai wane ne ai wane ne ba dan da wane ba da ka zabe faru ba ko ai da halin da ake ciki a duniyan nan su wane ne da wane da wane su sun ka shirya to wannan ba akan sunna yake ba ahli sunna wal jama'a duk abin da ya same shi to yakan mayar da shi ga gawa da Allah subhanahu wa ta'ala dukana ana gaya muku sifofin ahli sunna da mi da dabi'unsu da akwai masu karantarwa cewa duk abin da ka samu to ka kudurta saboda malaminka duk abin da ka samu malaminka shi a dalilin da yasa ka samu wannan abin shaihinka sannan akwai masu raunin imani jahilai duk sanda bala'i ya same su su cewa ne in bai da lahiya ce aiwa ne in talauci ya same ce ai wani komi wani su wani su wani to shi Allah fa da yace inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar to kaga yace fa zafiru to da suka kudurci wannan aqida sai suka samu babban rabo duk wanda ba akan wannan yake ba ba ya da rabo eh bi rahmatil maula tare da rahamar Allah mahalicci Ubangijinsu, al-maula, yana da ma'anoni a luga sun kai sha ɗaya, labazin al-maula. Eh, to amma sai mun je karatun luga za mu yi bayani akan wani, amma na abin da yake nufi shi ne mahalicci Ubangiji. Wa ni'imar zafaru, ma dalla da wannan ni'ima, ma dalla da wannan riba, ma dalla da wannan babban rabo da suka samu. wajanabu kullal ma'asi kuma ahli sunna sun nisanci duk abin da yake saban Allah ne duk abin da yake saban Allah ne ahli sunna wal jama'a sun nisance shi ba sa ƙarya ba sa giba ba sa annabimanci ba sa zina ba sa shan giya ba sa yaudara duk abin da yake saban Allah ne ahli sunna to in kaga mutun na tabargaza kuma da sunan sunna to ya kauce ma sunna wallagat haka nan kuma ba sa lagau duk abin da yake mara kyau abin da bai da kyau ke ke kira allagat ko kuma zunubi ko zunubi karan kansa ana ya kiransa allagat abin da dai ba yi da kyau abu mai muni to ahli sunna ba sa yin shi yukhaliquna an-nasa fil khairi faqat kuma suna mu'amala da mutane cikin alheri kawai cikin alkhairi idan ahli sunna zai hulɗa da kai to mu'amala ce da kai takaitacciya ce iya abin da yake alheri shi yake hulɗa da kai abin da ba alkhairi ba sai ya ƙaurace maka kuma wannan shi ne tsarin musulunci ko? duk wanda za ka yi hulɗa da shi to hulɗan nan ta taƙaita ga iya alkhairi duk abin da yake sharri ne ko saɓon Allah ko bidiya to karka yi wannan da kowa za ka yi mu'amala haka saboda haka za ka iya zama cikin ƙungiya in ka yadda da ita ta cika sharuɗa abin da suka zo na alkhairi sai ka riƙe abinka abinda sun ka kwaso na yaye-yaye sai ka bar musu abinsu karka yadda a haɗu da kai kan abinda ba ba kan gaskiya ba ko yauwa saboda haka satin can mun yi bayani mun yi bayani akan maganar bakar abu zai eh cewa akwai lokacin da kafa kungiya ya halatta bisa sharuɗa da kaza da kaza da kaza akwai lokacin da kafa kungiya bai halatta ba saboda an saba mai sharadi da kaza da kaza da kaza da kaza to ko da an samu kungiyar da ta cika sharuɗa to kai hulɗa da ita a iya alkhairi iya sharri kuma sai ka kaurace musu shikenan ka huta kar ka ce duk abin da an ga kwaso kai babu ruwanka qaumun sara'iruhum naqiya kuma su ahli sunna mutane ne asiransu masu tsalki ne eh mana sirrinsu abubuwan da suka ɓoye a zuciya ko ayyukan da suke yi a ɓoye inda kowa baya ganin su sai Allah to wayannan abubuwa masu tsalki ne ba masu kazanta bane mana shi ahlus sunna wal jamaa duk abin da ka gani a bayyane to ko a ɓoye haka abin da ya bayyana a fili to har a zuciyarsa haka ne wannan ita sifa tawa ta sunna wal jama'a shi yasa yace la ya'rifuna al-gisha ba su san yaudara ba ahli sunna ba su san yaudara ba menene al-gishu shine a boye aibi sai a kawo kyakkyawa sai a rufe to ahli sunna ba sa wani ma'ana ya boye mugun abu a kanka amma a bayyane kuma yana bayyana ma alkhairi to wannan ba ahlus sunna bane eh saboda haka ba sa yaudara in za su yi mu'amala da kai za su yi ne tsakanin su da Allah za su bayyana maka a fili haƙiƙanin abin da yake cikin zukatansu wattaqiyya sannan ba sa taqiyya mun san taqiyya ko wanda yan shi'a ke yi eh cewa koda baka yarda da abu ba to zaka iya bayyana ka yarda da shi amma a zuciyarka ba kai da abin nan kamar suka ce idan dan shi'a ya samu kai ne wurin da babu yan shi'a to ya halatta ya bayyana shi ahlus sunna a fili amma a zuciya ta yan shi'a to ahlus sunna bai wannan in zai zauna da kai sai ya bayyana ma aqida ta ko ba haka ba ba sa fakiya saboda su ba yan shi'a bane ba sa yaudara saboda su ba munafukai bane duwayen ga sufofi ne na munafukai yaudara kana hulɗa da mutum amma ba ka yadda da shi ba ka kulla mai sharri ka yi mai hasada ka yi tseguminsa ka zage shi in baya nan duk wa'annan ahalin sunna ba sa yin su sannan ba su ɓoye saɓanin abin da abba yi kun sa akwai masu cewa za ka iya zama da mutum eh yawwa kamar masu tunanin abinda suke kira menene zamanatul adiyan cewa ya kamata addinai na duniya su haɗu wuri guda a dinga tafiya tare amma kowa na nan akan abin da ya imani da shi saboda haka da kirista da mamaguje da bayahude da maimi da maimi da duka a haɗe wuri guda a yi ta tafiya zamanatul adiyani ke to ahli sunna babu ruwansu da wannan shigantaka hmm? yawwa haka akwai masu da'awar cewa kowa ya duk wani musulmi ko da musuluncin nashi bai da kyau to ya kamata a haɗe wuri guda wai sai a taron makafirai to ai ko ina ba a zuwa tunda kuka ku zukatanku ba su haɗu ba a warware kuke shi haɗin kai in za a yi shi ana son a yi haɗin kai na zukata ba na baki ba ba na ganga jiki ba gane gaka yadda kake kusa da ni to haka zuciyata da taka ma kusa suke abin da kai yadda da shi na yadda da shi to wannan haɗin kai shi ne da musulunci amma irin wannan haɗin kai na kafirai ne na munafukai ne tasabuhum jami'a wa qulubuhum shatta qaumun mutane ne yudaruna eh suna tausasa ma mutane mana in kana hulɗa da su za su dinga tausaya maka za su dinga tattausa maka ba sa tsanantawa shine almudarat eh hulɗa da mutum da halaye masu taushi magana mai taushi to ahli sunna suna yin wannan amma bila mudahana kuma babu yaudara babu babu yaudara shine almudahana don akwai wanda in ya haɗu da kai kamar shi ma sujuda amma ba da gaske bane eh in ya haɗu da kai ya yabe ka ya kamba ba ka yi maka kaza kaza kaza kaza amma da zaran ka ɗaga kuma sai ya yi mi to wannan mudahana kenan ɗabi'ar munafukan Allah ce babu wannan a tafiyar sunna sahabbai ba haka suka rayu ba mana in ga suna tausasa maka mu'amala suna mudarat tare da kai to har a zuciya haka ne sannan yi utuna man haramahu wanda ya hana musu alkhairi za su ba shi ba su hana ma wanda ya hana musu sunna ke sau da haka mutumin da ya hana ma to kai ka bashi wani ya ɗaya daga cikin sigobi na ahalus sunna wal jama'a mu'awanatan saboda taimakekeniya tunda Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan to suna aiki da wannan nasi din wa akhadhu afwa kuma sun riƙe rangwani sun riƙe yi ma mutane afuwa in an yi musu ba daidai ba wa urfan amaru kuma suna umarni da alkhairi suna umarni da kyakkyawa ahli sunna wal jama'a ke wa a'radu an jahilin kuma suna kauda kai akan jahili in jahili ya musu wauta sai su yi sai su kauda kai kamar yadda Allah ya ce khuzil afwa wa amur bil urf wa a'rid anil jahil to wannan aya ita ce malam ya waki kuzil afuwa ka riƙe ma mutane afuwa yafiya wani ya ɓata min na yafi wa murbil urf kai umarni da abin da yake kyakkyawa a shari'a wa a'rid anil jahilin in jahili yayi mawuta kai mi ka kauda to shine wacce aya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama in jahili ya zage su su ce Allah ya ƙara ma zaman lafiya Allah ya ƙara ma aminci ba su ramawa da irin abin da ya musu to ahalin sunna wal jama'a ke to da haka mutum bai cewa shi kuwa taɓa shi sai ya hau shi to wannan ba sunna ba ce to da haka sunna tana da sauƙi tana da wahala wahala ta haƙuri qad yabtaru jahilin da yake girman kai daga albataru ne a gani girman kai wato sukan kau da kai akan jahilin da ya sifantu da siffa ta girman kai ba sa kulawa kansa bisabri sannan halin suna wal jama'a an san su da haƙuri an san su da haƙuri da nau'ukan sa guda uku as-sabru ala ta'a as-sabru 'anil ma'siya as-sabru fi aqdarillah wannan shine kashe kashen hankuri in Allah ya ce su yi to za su za su daure su ci gaba da yi in Allah ya ce su bari bai son kaza kuma za su haƙura su bari kuma in Allah ya jarabe su da abin da bai da kyau kuma za su yi haƙuri to ahli sunna wal jama'a sun mi sun sifanta da wani kamar yadda Allah ya yi umarni wasu birni hukumin rabbika ka yi haƙuri da hukuncin ubangijin duk abin da ubangiji ya hukunta na bauta da da'a ko abin da ya ce bai so ko abin da ya hukunta na kaddara wannan aya duk ta kunshi nau'ukan hankurin wasbir li hukumi rabbika to ahli sunna wal jama'a sun siffantu da hakuri wal hilmi da juriya bambancin as-sabr da al-hilm shi al-hilm an yi mayo kaya hakuri gobe ma an yi kaya hakuri an ƙara kaya hakuri an ƙara kaya hakuri shi ake kira al-hilm ya yi waya ko? eh saɓanin asabu asabu an cutar da kai kawai sai ka jure ka daure wannan shi ne asabu amma alhilm shi ne an yi ta yi an yi ta yi kuma kana haƙuri kuma baka taɓa canzawa ba to wannan ahalus sunna wal jama'a sun siffanto da wannan wabi tawakkuli haka sun sifantu da dogaro ga Allah ba sa dogara ga kowa ba sa dogara ga boka ko wani matsafi ko dan duba sun dogara ne ga Allah subhanahu wata'ala wal hubbi haka na ahli sunna wal jama'a sun sifantu da son junansu son son junansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata la tu'minu hatta tahabbu ba za ku zama masu imani ba sai kun so junan to ahli sunna wal jama'a suna son junan su ba sa kiyayya wa junan su wal khashyati lillahi al ali sannan ahli sunna wal jama'a kuma suna tsoron ubangiji madaukaki shine Allah subhanahu wata'ala wa qillati dhihki haka ahalis sunna sukan karanta dariya ahalis sunna cikin zubobi ahalis sunna ba yawan dariya eh me yasa saboda sifa ce tawa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za a ga littattafan sira in suka kawo wannan sukan siffanta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa baya dariya kamar zainuddin al-iraqi abdurrahimi ibn al-husayn ya rubuta littafi ad-durar saniya fi siyari az-zakiyya mun san littafin alfiyat alfiyat siyar ta fi shahara tarihin manzon Allah ya dauka gaba ɗaya ya wake shi so littafi ne mai kyau ba ba mamaki wata ran za mu yi kokari mu sa shi su da haka komai na annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo kuma a waƙe baiti dubu da wani abu to a ciki yake cewa lam yura dahikan bimil ifihi ya ce bal dhikuhu ya ce tabassuman ibudi annabi sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa ganin shi yana dariya ba bimil ifihi kuma cike da bakinsa ƙaƙaƙaƙa annabi baya wannan bal dhikuhu tabassuman yubdihi annabi murmushi yake baya mi baya da busiri ma yayi magana me ya faɗa a hamziya mun karanta ina masu karatu hamziya me ya faɗa ko ya gudu a to ya gudu ke ai shi ne ma'ana ya gudu mun karantawa yake cewa sayyidun sayyidun zahikuhu walmashiyu ko sayyidun zahikuhu tabassumu menene ya baitin yake ba ku hadda ke to yake cewa sayyidun ضحكه تبسم والمشي الهوينة ونومه الإجفاء yace annabi sallallahu alaihi wasallam shi shugaba ne dhahikuhu kuma dariyarsa tabassum murmushi yake sallallahu alaihi wa sallam wal mashil huwaina in kuma yana tafiya yakan yi tafiya a hankali a hankali baya tafiya da rigima kamar an koro dabbobi wa nawmuhul igfa'u kwanansa kuma gengedi ne baya bacci mai nauyi ko ba haka an karanta ba dama babu shi eh to nan kaɗai bayani eh mai shiri dare ba ku kai shiri da yawa bari a barta to almuhim annabi sallallahu alaihi wasallam baya dariya da ba akwai abdahiku akwai attabassum sannan akwai alqahaqahatu eh alqahaqahatu ita wadda hadda na nesa yana jinka wadda ke bata sallah a wurin al-imamu Abu Hanifa hadda al-wallama har da arwallarka ta wani wani ya ce saboda mai yanta zai iya iska zai iya tusa ma bai san yayi ba to shi yasa ya ce in ka yi ta har da arwallar ta wani wani su kuma sauran malamai suka ce a irin su malikiya babu alwallah babu sallah amma arwallah na nan sai ka sake kabbara ga abin nan wanda za mu karanta a ba'ul musalli insha Allah to shine yake faɗa a nan wa ƙillatin dhiki saboda siffa ce ta annabi muhammad ko malamai sun ce kasaratu dhiki tumitul qalba yawan dariya yana kashe zuciya haka malamai suka faɗa yawan dariya yana kashe zuciya wa ƙillatin farah bi hadhihi duniya kuma halin sunna sun siffantu da ƙarancin farin ciki ga rayuwar duniya su damu da duniya ba kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu ko ba su da duniya komai ba ba sa farin ciki don sun samu abin duniya ba sa yi in ma sun yi to kaɗan ne fahiya ko fahi jaru tarah saboda gida ne na bakin ciki shi gidan duniya to tun da gida ne na bakin ciki mi zai sa kai fari a kansa at-tarahu a larabci yana nufin alhuzun alhuzun shadid baƙin ciki mai tsanani wa bis salati fil jama'ati haka ahlus sunna wal jama'a sun siffantu da tsaye da sallah a cikin jami'i ba sa sallah su kadai eh sabanin sauran kungiyoyi kamar shi'a a mazhabin shi'a jami'i a sallah ba halat ne bai ma kai ga sunna in ka ga dama ka yi ka ga dama ka abin nan ba dole sai ka yi sallah cikin jama'a ba kisa za ka ga in kana tare da su kamar ba sa sallah a suna yi amma su kadai ba cikin jama'a suke sallah ba wa fi iqamati ta'ati haka sun siffanto da tsayar da da'a duk abin da yake da'a ne ga Allah subhanahu wata'ala sukan tsayar da shi wal birril wafi da kuma alkhairi wanda yake cikakke wa kaffi alsinatihim sannan suna kame halittansu daga faɗin abin da Allah baya su da haka ba sa ƙarya ba sa alfasha ba su giba ba sa annamimanci duk abin da yake bai da kyauta suna kame halishinsu a kai wa hibzi ma bahar kuma suna tsare abin da ya bayyana daga gare su au batal ko abin da yake ya ɓoyi ma'ana abin da za su yi ga fili za su yi ƙoƙarin abin da Allah ke su haka in ma a ɓoye ne kowa baya ganin su nan ma za su yi ƙoƙari su kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anar ittaqillaha haythu ma kunta fi sirri wal alam eh a asirce ko a bayyane to ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala hibzan kuma tsaro yace muhkama abin kyautatawa wa da'watin nasi ila Allah al haka ahli sunna wal jama'a sun sifantu da kiran mutane zuwa ga Allah kenan suna da awa ko yawo ahli sunna ba kwanci ɗaya suke ba su kowa ya halaka a'a suna karantar da mutane bil ilmi amma hada a wannan da ilimi la bil jahl ba sa kiran mutane da jahilci haka qur'ani ya karanta haka aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man tabani ala basira menene albasira suka ce al-ilmu nafi al-kitabu was sunna eh kace da su wannan ita ce hanyata kuma ana wa manittaba'an ni da wanda ya bi ni kenan wanda bai bi ni ba aka haka yake ba eh ad'u ila Allah ala basira ita ce hanyar ina kira zuwa ga Allah kuma bisa ilimi al-basira shine hasken zuciya shi ake kira al-basira al-basru hasken idanu ni an ce al-basira albasiratu ana nufin hasken zukata abinda zukata suka siffantu da shi to duk wanda yake mabiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ya tabbatar da yayi da'awa ala basirati to shi yasa aka sayo shi cikin sifofin ahlus sunna wal jama'a wal hikimati kuma tare da hikima da a wannan tasu akwai hikima ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئذة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فهذا الله يؤمني cewa ka yi kira zuwa ga tafarkin Ubangijinka ya ce a sa hikima a sa a sa hikima akwai wanda hikima kawai yake bukata zai gane zai gyara akwai wanda kuma al-mau'izatul hasana yake bukata shi wanda ke buƙatar alhikima malamai suka ce shi ne mutumin da bai sani ba kuma ba jayayya haka akan bai sani kuskure kuma bai san yayi kuskure ba ko ba mai jayayya ba ne to shi hikima ɗaya ba ka ce misali abu ka za kan baya da kyau ma'ana a dinga ƙoƙarin nuna mai munan abin in zana ce kai a dinga nuna mai illolinta da abin da take haifar shine hikima in sata yayi a nuna mai illolin sata in shirka yayi a nuna mai illolin to shi kuma wani sai an sai al-mau'iza al-hasana kina akwai al-mau'iza as-sayya tunda Allah ya ce akwai mugun wa'azi to suka ce shi ne mutumin da shi akwai alamun girman kai tare da shi to shi wannan sai a haɗa mai da almau'iza alhassana almau'iza alhassana shi ne a haɗa mai illolin guda biyu kuma a haɗa mai da ayoyi a karantar da shi bayan an nuna mai illa abin a nuna mai kuma ga makomar mai yin kaza mazinaci ga makomarsa a lahira kaza mai shirka mai kafirci haka haka kun ga an samu ƙa'idi shi nuna mai illar zina kaɗai bai wadatarwa dole akwai bukata a ƙwanƙwashin zuciyarsa cewa mai yin tafa in bai tuwo ga abin da zai abin nan to shi kuma wani sai mujadala sai ai muƙabala da shi shine wajadalun billati ya hasan to wanga shi kuma mai faɗa da gaskiya ke shi wa'azi bai da amfani gare shi hikima ba ta da amfani gare shi mai fada da gaskiya yanzu shi yana karatu amma kuma babu abin da yake fada da shi sai gaskiya to wannan sai a zauna da shi ya kawo hujjoji ne da shubuhi ne sai a rubuta su to abin mataki mataki ne in ka je wa'azi sai ka kaddara mutane a wani manzila suke to haka ahlus sunna suke da wayannan maratib gaba daya wani wurin alhikima wani wurin almau'izatul hasana wani wurin kuma almujadala billati hiya ahsan amma ita billati hiya ahsan shine ta zanna mutuntawa ba da cin mutunci ba sannan ya zan manufa kuma fito ma mutane da gaskiya ba a tozarta wani a karyata wani ba shi yasa Allah ya ce billati hiya ahsan domin akwai wadda ba ba akan hanya mai kyau take ba warrifƙil jali da kuma sassautawa in suna da'awa suna sassautawa sassautawa ba na ma'anar bahaushe ba irin ka faɗa mutum abin da ya kasu abin da bai so a bari a ta fuskar kalmomi kusa ta wajen masu da'awa za ka ga wani kalmomi ne na da nauyi ko ko da zahirin gaskiya ce yake faɗa to za ka ga kalmomin to ana nufin in ka zo da'awa ka samu kalmomi kamar yadda Allah ya ce mafi fir'auna a nabi Musa da Harun ka kula lahu qawlan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku duba ha kiran kai ne ana rabbukumul a'la amma Allah ya ce in an ji a ga magana mai taushi kai tunani magana mai taushi shi wa yanzu takarar ilahantaka yake yi amma Allah bai ce a kausasa masa halishe sai Allah ya faɗi dalili sai ce la'allahu ya tazakkaru mai yiwa ya tuna don ya sani dama ya sani tunatar da shi ne za a yi au ya sha ko kuma ya ji tsoron Allah subhanahu wataala saboda shugaba ne eh shugaba ne da shugaba kuma magana da zaka yi da shi daban ne to ala iya halin magana ne akan da'awa babi ne mai fadi kwarai da gaske eh almuhim ka bi tsarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam a mun samu wajen baiti 119 kuma wannan darasi shine na ƙarshe sai bayan sallah saboda kowa ya ci gaba da muraja akwai yiwuwar yan dawo kowa za a tambaye shi abin da ya haddace yawa tun da an dan samu abin da an kaɗi ba ko mun ji tarifin tauhidi da abin da ya shahi musulunci da falalarsa sannan yanzu mun ji sibobin ahalus sunna wal jama'a wane ne ahalus sunna yanzu darasi na gaba malam zai kawo mana akan almanhajut talaqqi idan halin sunna zai kafa hujja ko zai bauta ma Allah ina zai ɗebo dalilin sa menene masdarin da ahlus sunna wal jama'a ina ne suke ciro dalili suke ciro hukunci ni suka yadda da hukunci ne me ba su yadda da ba hukunci bane wannan kun ga shi ma babin yana da yana da matukar muhimmanci da akwai masu ganin hatta a mafalki kana ya ɗewa dalili shehin kai mafalki shi ke ne ya zan ya zabbotar Allah to Allah ya sauwaka da yake akwai dawo ya an gama ko? ta sai dai wanda adda uzuri yana iya wucewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh